والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي هدوى وانا مسلاتي ومن شيء قبل تفسير alkur'ani mai girma wanda kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna take tsarawa a duk watan ramadan yau muna tara ga wata hijira shekara 1446 wanda ya zo daidai da tara ga watan takwas eh tara ga watan uku shekara 2025 a karatunmu na jiya mun tsaya a suratu al'an'am ayata hamsin da biyar suratul an'am kamar yadda muka gabata tana magana akan arkanul iman sita rukunan imani guda shida din nan duk ta yi magana a kansu duka kuma bayanan da take akan rukuni na imani cewa mu yadda Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne abin bauta ba wani abin bauta in ba Allah kaɗai ba ayoyi da hujjoji da dalilai daban-daban da suke tabbatar mana da cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta a insha Allah ta'ala yau ma za mu ga wasu ayoyi da suke nuna mana cewa Allah kadai ake bautawa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a manzansa kul inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillahi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillahi قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين نعم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين
na'am ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a manzansa kul ka ce musu inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillahi ni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an hana ni Allah ya hana shi an a'budu allazina tad'una min dunillahi na bauta ma wanda kuke bautawa ko ma bayan Allah subhanahu wata'ala kulla attabi'u ahwa'akum sannan ka ce musu ba zan bi son ranku ba duk abin da za ku kawo na son zuciya na son rai to ba zan bi ba kad balaltu idan idan ku haka ne na bi son ranku to ai na ɓace wa ma ana minal muhtadi ban zama cikin shiryayyu ba a wannan aya tana umartan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya fito ya bayyana makafirai cewa baya tare da su a aƙida kuma babu yadda za a yi ya haukan aƙidarsu ta bautan wani ba allah subhanahu wa ta'ala ba ya faɗa musu cewa lalle an hana ni hani na allah ne umarni na allah ne ba a da'a a wani mahaluki wajen saba ma ubangiji ubangiji mahalici ubangiji subhanahu wata'ala shi ya halice mu don haka ba za mu saba masa don neman yardan wani mutum ba ma'ana ta da'una shine ta'abudu haka wasu malamai suka fassara shi da ma'anarsa wacce take gamammiya domin ita addu'a ma'ananta ibada sau tari za mu ga kalma ta addu'a ta zo a cikin alkur'ani ana nufin addu'a a wa'ata zilkun ma ta da ƙuna min dunin lahi zan nisance ku na kuma nisanci abin da kuke bautawa koma bayan Allah sai da auna bi ma'ana ta'buduna min dunillahi eh ubangiji yace a manzansa kace ba zan bi san ranku ba kamar yadda a baya yazo in attabi'u illa ma yuha ilayya babu wani abu da zan bi face abin da aka min wahayi zan yi aiki da wahayi ba da san rai ba abin da ya zo a cikin alkur'ani da shi zan yi amfani a kad dalaltu idan wa ma ana minal muhtadi duk mutumin da ganan alkur'ani ga sunnar manzon Allah ya ajiye su gefe ya yi aiki da san ransa ko da maganar wani daban to wannan sunansa ya ɓace baya cikin shirye kul ka ce musu inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabatun bihi ina kan hujja mai ƙarfi daga ubangiji na amma ku kun ƙaryata shi ma indi ma tasta'jiluna bihi a wajena babu abin da kuke gaggawa a wajena abin da kuke gaggawansa na azaba ba a hannuna yake ba inil hukumu illa lillah babu hukunci sai ga Allah maraukakin sarki ya kussul haƙa Allah shi yake ba da labari na gaskiya wa huwa khairul fasili kuma shine mafi alkhairin masu rarrabe rarraba tsakanin mutane ya rabe tsakanin mai gaskiya da marar gaskiya a wannan aya ta fito fili ta faɗa wa manzan Allah cewa ya fito ya ce shi akan gaskiya yake babu laifi duk sanda ka fahimci gaskiya ka huto ka ƙalubalanci wanda ba sa kan gaskiya ka rantse musu ma da Allah ka ce kai akan gaskiya kake kuma daga ubangiji wato wannan gaskiyar sai aka jingina ta zuwa ga ubangiji domin a tabbatar mana cewa shiriya daga Allah maɗaukakin sarki take ƙul inni ala bayyinati sai aka ce min rabbi ina kan hujja dalili shiriya daga ubangiji na subhanahu wa ta'ala kenan karka yi cewa kai ka shiryu da kanka Allah maɗaukakin sarki shi ya shiryar da kai ka jingina shiriya zuwa ga Allah wa kazzabatun bihi kuka karyata me aka karyata wasu suka ce bihi ya'udu ila albayyina yana koma zuwa ga shi bayyina din to amma anan sai aka ce to idan bayyina ne me yasa ba a ce wa kazzabatun biha ba sai kuka karyata ita hujja din tunda bayyina muannas ne sai aka bada amsa aka ce eh bihi ai bayyana din ita ake nufi amma almuradi bihi alquran ana nufin alqurani tunda ita hujjar menene hujjar ayoyi na alqurani mun gane ko ayoyi na alqurani kuma kana iya ce ma aya daya da sunan alqurani ka kira ta da sunan alqurani kenan har yanzu dai ma'ana din bayyana din shine wa kazzabatun bihi ya'ni alqurani ina kan hujja akan gaskiya daga ubangiji sai kuka karyata sai kuka karyata shi alkur'ani daya wasu malamai suka ce wa kazzabatun bihi suka ce bil yawmil akhir kun karyata ranar tashin alkiyama a ma indi wa kazzabatun bihi a ma indi ma tasta'jiluna bihi abin da kuke gaggawa na azaba a muku azaba ba a waje na yake ba sun yi gaggawar a musu azaba kamar yadda suke cewa mata hadar wa'adu in kuntum sadiki yaushe ne alkawarin da kuke faɗa cewa akwai azaba akwai tashin alkiyama inda gaske ne a faɗa mana lokacin ko a zo da azaba kamar yadda suka ce Allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijarata minas sama'i aw itina bi azabin alim suka ce ya Allah idan alqur'ani gaskiya ne daga wajenka to ka mana ruwan duwatsu ko kuma ka kawo mana azaba mai raɗaɗi ta zo mana duk wannan gaggawa ce ta me ta azabar Allah subhanahu wata'ala kamar suna so su kure manzan Allah sai Allah ce ka ce musu abinda kuke so a muku na azaba da wuri ba a hannuna ba ne da a hannuna ne da an gama hukunci a hannun Allah yake kamar yadda hukunci na shari'a yake hannun Allah Allah shi zai ce a yi shi zai ce a bari umarni da hani nasa ne haka alhukumul jaza'i hukunci na sakamako shi ma na Allah ne Allah shi ne mai sakamako ba ɗan adam ba shi annabi aikinsa menene aikinsa kawai isar da sako lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-'azab al-akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alaina hisabahum inna ma alayka al-balagh wa alaina al-hisab abin da yake kanka isar da sako mu kuma mu ne masu sakamako sakayya a wajen Allah take dan haka al-hukmu ana nufin halakarwa ko sakamako na Allah madaukakin sarki ne aikin manzan Allah isar da sako kuma ya isar da sako ubangiji ya ce ya kusur hatta Allah yana ba da labari na gaskiya kamar yadda Allah ce na hannu na kusu alaika ahsan alqasas mu muke baka labari mafi kyan labari wato alkur'ani mai girma kamar yadda Allah ce wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah hadisan wa man ahsan min Allah qila ba wanda yafi Allah gaskiyar magana Allah madaukakin sarki maganarsa gaskiya ce alqur'ani gaskiya ne babu bata babu shirme a cikin sa komai na alqur'ani gaskiya ne babu abin jefarwa wa huwa khairul fasilin Allah shine mafi alkhairin masu tantancewa shi yake tantance tsakanin na kwarai da na banza mumini da kafiri fajiri da mai biyayya ga Allah maɗaukakin sarki Allah yakan bambance ya tantance tsakanin waɗannan mutane don haka Allah maɗaukakin sarki zai bambance tsakaninmu da ku ubangiji ya ce a manzansa قل لو أن عندي ما تستعجلون به
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين نعم قل كتمس يا محمد لو أن عندي da a ce a wajena ne ma tasta'jilu na bihi abinda kuke gaggawa din abinda kuke gaggawa na azaba da a ce a wajena yake ni ne nake da iko yanzu a muku azaba a halakar da ku da ku biya al'amur baini wa bainaku da an gama al'amari da an gama hukunci tsakanina da ku da yanzu ba wannan labarin muke ba da babu mun gane ko wa wallahu a'lamu bi zalimin Allah ya fi sanin ko eh Allah ya fi kowa sanin azzalimai Allah ya fi kowa sanin azzalimai wannan aya tana nuna mana wato haƙuri na Ubangiji subhanahu wata'ala Allah mai haƙuri Allah mai jinkirin ukuba ne ga bayinsa yau da a ce ɗan adam mai wa'azi a shi za a ba da dama ya halakar da mutane idan ba su imani ba da yanzu masu wa'azi sun gama sun yi addu'a ko sun halakar da waɗanda duk ba su imani ba da kawai sai a dawo iya masu imani ne amma Allah maɗaukakin sarki yana bin bayinsa a hankali yana saurara musu ba kuma kyale su yayi ba yana sane da su shi yasa Allah ce wallahu wa huwa a'lamu wallahu a'lamu bi zalimi Allah ya fi kowa sanin azzalimai ba wai kyale su da yayi mantuwa akai ba ba sakaki bane Allah yana sane da su akwai lokacin da ukuba za ta zo Allah maɗaukakin sarki zai kama su kamar yadda muka karanta ayoyi a baya azabar Allah za ta zo bagatat kwatsam babu tsammani idan mutum bai tuba ba Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu na'am
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر نعم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين نعم وبنجي وعنده مفاتيح الغيب a wajensa mabuɗan gaibi yake ɗanki na gaibi a wajen Allah suke la ya'lamuha illa huwa babu wanda ya san wannan gaibi din sai Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da ke cikin tudu wal bahri ya san abin da ke cikin kogi wa ma tasqutu min waraqati duk wani abu da zai fado ƙasa na ganye illa ya alamu hafa ce Allah maɗaukakin sarki ya san wannan abin da zai faru wala habbati duk wata ƙwaya fi zulumatil ardi da take cikin duhun ƙasa wala rababi ko wani abu danye wala yabisi ko wani abu bushashe illa fi kitabi mubin face Allah maɗaukakin sarki ya san shi kuma an rubuta shi a cikin lahul mahfuz wannan aya tana mana bayani akan ilimin Allah maɗaukakin sarki ya mamaye ko'ina da ko'ina Allah maɗaukakin sarki ya san komai babu wani abu da yake huya ma Allah maɗaukakin sarki Allah ya san gaibi gaibin nan mabuɗan a wajensa suke sai Allah maɗaukakin sarki sai ya kwatanta mana gaibi kamar wani abu ne wanda yake koye a cikin wani ɗaki an sa kwaɗo an kulle kuma babu mai kiɗin sai Allah mun gane ko don haka duk ɗakin da aka saka abu aka kulle ba yadda za a yi a shiga ɗakin sai an buɗe ƙofa kenan idan ba mai kiɗin ba babu wanda zai san abin da ke cikin ɗakin to haka Allah maɗaukakin sarki yake kwatanta mana sanin gaibi gaibi shine masanin gaibi kamar yadda Allah ya faɗa inna Allah indahu ilmu sa'a ilimin tashin alkiyama a wajen Allah take Allah madaukakin sarki yayi maganan gaibi bayan waɗannan ayoyi domin sanin lokacin da azaba za ta zo gaibi ne mun fahimci wannan ku gaibi ne yaushe za a azabtar da waɗannan mutane ubangiji ya ce ka ce musu ba a hannunka azabar take ba ka ce musu gaibi a wajen Allah ne Allah shi ya sani Allah ya ɓoye lokacin da za a muku azaba ya ɓoye lokacin mutuwar ya ɓoye abubuwa da dama ba ku san da su ba sai dai kawai ku ga sun faru to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya mana bayani dalla-dalla game da gaibin nasa cewa abin da ke cikin tudu tudu nan da muke jigawa Allah maɗaukakin sarki shi ya san komai da bishiya da ƙwaro da ɗan adam da komai da komai Allah maɗaukakin sarki ya sani wal bahari da abin da ke cikin kogi ruwan kansa na kogin Allah maɗaukakin sarki ya sani ɗigo nawa ne yaya nauyinsa yake yaya yawansa yake ya ƙaru ya ragu ina ya shiga duk Allah maɗaukakin sarki ya sani ƙwari da ke cikin ruwa kifaye da ke cikin ruwa ma'adanai da ke ƙasan koguna duk Allah maɗaukakin sarki ya san da su mun gane ko kun ga wannan ilimi ne wanda yake ya wuce ilimi na ɗan adam kuma duk wani abu da zai faɗo na ganyen bishiya a nan duniya da abin da zai faru ran tashin alkiyama duk Allah maɗaukakin sarki ya sani ƙasa da ƙwayoyi da ke cikin ƙasa kowace irin ƙwaya da ta bunnu a cikin ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya san da ita ƙwayar gero nawa ne ƙwayar dawa nawa ne ƙwayar shinkafa nawa ne mun gane ko da ciyayi irinsu da suka bunnu a cikin ƙasa guda nawa ne duk Allah maɗaukakin sarki ya san da su ya san da zamansu akwai mai irin wannan ilimi in ba Allah ba babu mun fahimci wannan ko kun ga kenan jama'a dole ya zama tilas a gare mu ko mun ki ko mun so mu bauta ma Allah shi kadai in ba mu bauta masa ba kuma to ba za mu iya kubuce masa ba muna nan a hannun Allah madaukakin sarki mun fahimci wannan ko a duk waɗannan Allah ya rubuce su fi kitabin mubin aka ce shine Allahul Mahfuz Allah ya rubuta komai ya kaddara komai duk abin da ka gani yana faruwa yana nan a rubuce a cikin wannan littafi na lauhul mahfuz wallahu ta'ala ala ubangiji ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layli الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم Mm.
ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون na'am ubangiji ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layli shi yake karɓar rayukanku da daddare wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kuma ya san ayyukan da kuka aikata da safe thumma yab'athukum fihi ko ya san abin da kuka aikata da rana thumma yab'athukum fihi liyuqba ajalun musamman ya tada ku daga wannan mutuwar domin ya hukunta wani ajali ya yi hukunci akan wani ajali da ya ambata thumma ilaihi marji'ukum sannan ya dawo da ku zuwa gare shi thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya ba ku labarin abin da kuka aikata wannan aya tana magana akan iko na Allah subhanahu wata'ala tana kwatanta mana cewa akwai mutuwa da ta zo ba mu labari akwai mutuwa sai aka kwatanta mana da abin da mun san shi muna cuɗanya da shi yau da gobe shine barci shine ma'ana huwa alladhi yatawaffakum bil-layl at-tufi anan gurin shine me mutuwa ai barci da daddare kamar yadda yazo a cikin suratul zumar ubangiji subhanahu wataala yace a Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shi yake karɓar rayuka idan suka zo mutuwa mutuwa ta barin duniya wallati lam tamut wanda kuma mutuwarta na barin duniya bai zo mata ba Allah yana karɓar ranta fi manamiha idan ta zo barci idan mutum ya zo barci sai Allah ya zara ran mun fahimci wannan ko fahimsikul lati qada alaiha al-maut wanda Allah ya sa aka zare ransa yana barci kuma dama Allah ya rubuta a barcin zai mutu shikenan sai a rike ran wa yursilul ukhra ila ajalin musamma dayar kuma da yanzu ba mutuwa za ta yi ba iya barcin ne sai a sake ran ya dawo jikin mai barcin sai ya farka ila ajalin musamma har akai zuwa wani ajali da Allah ya ambata a lokacin za ta mutu mun fahimci wannan ko haka wannan aya ita ma take magana wa huwa allazi yatawaffakum ubangiji shi yake karban rayukanku yake sa ku yi barci bil laili da daddare wa ya'lamu ma jarahatum bin nahar kuma shi ya san abin da kuke aikatawa da rana zai sa ku yi barci da daddare kai kawonku da ayyukanku da faɗi tashinku da kuke da rana Allah maɗaukakin sarki ya sani thumma yab'athukum fihi sannan ya sake tada ku daga barcin barcin da kuke kamar yadda Allah ce wa yursilul ukhra ila ajalin musamma a ya tada ku daga barci li yuqba har al'amarin karshen al'amarin allam anan gun lamul aqiba har ya kai karshen al'amarin shine Allah zai hukunta wani ajali wanda yake ambataccen ajali shine mutuwa yau da gobe ka tashi ka kwanta eh ka kwanta ka tashi ka kwanta kai barci ka tashi wata rana sai ka mutu wata rana manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tashi a garin Makka yayi wata huduba yake cewa wallahi latamutunna kama tanamun wala tub'athunna kama tastaqizun na rantse muku da Allah za ku mutu kamar yadda kuke kwantawa ku yi barci wala tub'athunna za a tada ku bayan kun mutu kama tastaqizun kamar yadda idan kuka yi barci kuke farkawa haka Allah madaukakin sarki zai tada ku wannan yana nuna mana cewa ka tsaya kai abin da ya dace domin ba haka kawai Allah ya tsara rayuwar kawai a zo a yi zalunci a cuci wanda aka ga dama a koma lahira shi a mutu babu tashi ba akwai tashi akwai ajali na musamman ubangiji ya ce za ku dawo za a dawo da ku zuwa ga ubangijin ya ba ku labarin abin da kuka aikata wato ya muku sakamako in ka zauna ka yin sallah kana ga kai ka ci bilis ka yi abin da ka ga dama ka more babu sakamako da za a maka wallahi akwai sakamako ka Allah ya baka dukiya ka ki ka fitar da zakka kai kana gaba matsala ba sakamako in ka mutu shikenan ka mutu a'a za a ta da kai ran tashin alkiyama kuma za a yi sakamako ka yi sata ka zalunci wancan ka cuci wancan kai shikenan kana ga ka ci bilis babu komai ba wani abu akwai ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tada mu idan aka ce haka rayuwar take kenan Allah ba Allah ba ne mun fahimci wannan ko shi Allah mai adalci ne dan haka ba zai bar mutane bayinsa su zo a zalunci juna ai abin da aka ga dama kuma ya bar mu haka kawai ba kuma ya bar mu haka kawai ba zai yi ba Allah zai tada mu gabaki ɗayan mu a yi mana sakamako akan abin da muka aikata ranar tashin alkiyama idan ka yi aiki mai kyau a sakanta maka da kyakkyawa idan ka aikata mummuna a maka mummunan sakamako Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da aikata kyawawan ayyuka ya ba mu ya datar da mu daga tuba mu tuba daga munanan ayyukan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da faɗan ikonsa akan bayinsa ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal qahiru fawqa ibadi ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق نعم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو الكاهر الله شيني مي غلبة الله شيني مي رنجاي fauka ibadihi yana saman bayinsa wa yursilu alaikum hafazatan kuma shi yake aiko muku da mala'iku masu kula da ku hatta idza jaa ahadakumul maut har sai mutuwa ta zo mu ɗaya daga cikin mutane ahadakumul maut ɗaya daga cikin ku tawaffat rusuluna sai yan aikanmu mala'ikunmu su karɓi ran wannan mutumi wa hum la yufarriqun waɗannan mala'iku ba sa sakaki ba sa sakaki wajen karɓar rai babu ƙari babu rage sun maruddu ilallahi sannan sai a mai da mutane zuwa ga Allah maɗaukakin sarki maulahumul haƙƙu haƙƙi shi ne majibancin al'amarinsu na gaskiya ala lahul hukumu Allah ce ku saurara ku ji hukunci na Allah ne wa huwa asra'ul hasibin kuma Allah shi ya fi gaggawan hisabi a wannan aya tana nuna mana ikon Allah da galabarsa idan aka ce alkahir shine alghalib wanda yake mai rinjaye ba wanda ya fi karfin Allah ba wanda zai yi nasara akan al'amarin Allah Allah shi yake da rinjaye akan bayinsa mun fahimci wannan ko shine mai galaba shine mai rinjaye wannan kenan to tun da kwa mun yadda Allah shine mai rinjaye to bai kamata kuma mu zama masu jayayya ba duk sanda ka fahimci an rinjaye ka me ya kamata kai sai ka mika wuya kawai mun gane ko kamar yadda misali idan aka yi zaɓe zaɓe ya huto ƙarara kawai mutum ya san ya faɗi ba zai tsaya ba tun farko ya ce shi irin kifaɗi ɗin nan bane sai ya fito ma kaga ya fara murna a wanda ya yi galaba ɗin to haka ake so ka fito ka miƙa wuya a gaban ubangijinka subhanahu wata'ala ko ka miƙa wuya ko kar ka miƙa wuya duk ɗaya ko ka gudu ma a kwaɗan shakake haka ne ko to me ya rage a gare mu kawai sai mu miƙa wuya fauka ibadihi Allah yana sama da bayinsa wannan aya malamai ahlus sunna wal jama'a suna fassara ta ayin da take cewa Allah maɗaukakin sarki a sama yake kamar yadda ayoyi da dama sun tabbatar mana cewa Allah maɗaukakin sarki yana sama a wasu suna fassara ta da cewa fauka ibadihi fassara ce ta mai alƙahiru yana sama da bayinsa saboda duk mai rinjaye shine a sama wanda aka rinjaya shine a mai shine a ƙasa mun fahimci wannan ko na'am wa yursilu alaikum hafaza Allah shi yake aiko muku masu kula da ku wannan ita ma bayani ne akan ni'ima ta Allah madaukakin sarki da kuma cewa Allah na kula da mu musan Allah na kula da mu ubangiji yace lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai waɗansu mala'iku min baini yadayhi ta gaba da shi wa min kalfihi da ta bayansa ya hafarunahu min amrillahi wanda suke kiyaye ɗan adam da umarnin ubangiji subhanahu wata'ala suna kare ka suna gadinka sannan hafa baɗin nan daga cikin ayyukansu akwai rubuta ayyukanmu ubangiji ya ce ma yalfiru min ƙaulin illa ladaihi raqibun atid ba wata magana da mutum zai furta face a gaba da shi akwai raqibu atid wasu malamai suka ce mala'iku ne guda biyu raqib daban atid daban wasu suka ce a mutum ɗaya ne mala'ika ne guda ɗaya raqibun atid sunansa wallahu alam wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu ubangiji ya ce tabbas tattare da ku akwai wasu masu kula su ne alhafizin kiraman masu karamci sun san abin da ya dace sun san ya dace mun gane ko dattawa ne katibin masu rubutu in aka ce ma mutum dattijo ne ya san abin da ya dace to baya ciwa-ciwa mun gane ko shine ma'ana kiraman katibin marubuta ne sun iya rubutu kuma suna da saurin rubutu duk abin da kake suna rubuta babu wani abu da yake bace musu ba abin da yake kubuce musu ya alamuna ma taf'alu sun san duk abin da kuke aikatawa wannan duk yana nuna mana me cewa Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu gaba daya abin da muke baya buya ma Allah subhanahu wataala hanyoyi da ake rafadi na halayenmu da ɗabi'unmu da ayyukanmu suna da yawa daga ciki akwai su waɗannan mala'ikun da Allah ce wa yursul alaikum hafaza shi yake aiko muku mala'iku masu kula da ku suna rubuta ayyukanku da masu gadinku suna kiyaye ku wani abu ba zai same ku ba sai dai in Allah ya so abin ya same ku gangar jikinka hannuwanka da kafafuwanka suna shaida za su shaida akan abin da ka aikata wajen da ka saba ma Allah zai shaida akan abin da ka aikata akwai wani abu a jikinka kaman kyamara da Allah ya sa wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi kowane mutum mun sanya masa ta'irahu fi unuqihi abu ne kaman kyamara a wuyanka yana nan yana rekodin duk abin da kake wa yawmal qiyamati nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ran tashin alkiyama za a fitar da wannan abun a matsayin littafi za ka cafke shi za a watso shi sai ka cafke kayanka mun gane ko kamar yadda za a watso takardun ayyuka kaga suna yawo a sama kowa zai cafke nasa wani ya cafke da hannun dama ala sa muna cikinsu wasu su cafke da hannun hagu allah ya kiyaye don haka allah maɗaukakin sarki yana rubuta komai sannan bayan haka shi allah ɗin kansa yana sane da abin da muke aikatawa ya sanya masu kulawa bayan shi ma yana kulawa da abin da muke bayan ba abin da yake ɓuya masa kaga kenan hujjoji da shaidu kala-kala a kanmu me ya rage mana kawai mu tsaya mu ba Allah maɗaukakin sarki mu shiga tetayin mu mun fahimci wannan ko Allah maɗaukakin sarki da tattam Allah ya ce hatta idza jaa ahadakumul maut waɗannan masu rubutun za su ci gaba da rubutu ko masu kare ku za su ci gaba da kare ku har sai mutuwa ta zo shi kenan sai kaga mutum ya mutu in mota ce za ta kaɗe ka idan ta zo kaɗe ka idan kwanan ka bai kare ba mala'ikun sai su kiyaye ka da umarnin Allah amma ranar da mutuwa ta zo sai su koma gefe ba su san me zai faru ba ba su da ikon komai kawai shi kenan sai mota ta buge mutum idan mota ce za ta buge shi in bindiga ne shi kenan kawai sai dai ka ji bullet ya harbi mutum kawai shikenan wane ya mutu ya tafi mun gane ko masu rubutu suna rubutu ba za su daina ba yaushe za su bari har sai mutuwa ta zo daga an mutu shikenan kamar yadda manzon Allah ce idza mata ibn adam in qata amaluhu illa min salasi idan dan adam ya mutu aikinsa ya yanke sai dai ta hanyoyi guda uku mun gane ko yana fassara mana wannan aya cewa wa yursilu alaikum hafaza yaktubuna a'malakum Allah yana aiko muku masu kula da ku suna rubuta ayyukanku ana ta rubutawa ana ta rubutawa ba za a daina rubuta aiki ba har sai ka mutu daga nan an daina rubuta aiki sai dai ta hanyoyi uku sadaka jariya ko ɗa na gari da ka haifa ko kuma ilimi da ka bari ake amfani da shi bayan mutuwarka mun gane ko wannan kenan haka kuma idan saban Allah ka bari a bayan kama to shi ma za a ci gaba da rubuta ma aiki zunubi tawaffat rusulina idan mutuwa ta zo mala'ikunmu za su ɗauki ran mutum su ne rusul Allah yakan aiko mala'iku da yawa su zo su ɗauki rai wa hum la yafarriduna ba sa sakaki ba sa ba za su ƙara ma sakan ɗaya ba kuma ba za su rage masa kan ɗaya ba lokacin yanayi suna ɗauke ran akwai kissa da ake karantawa aka ce a zamanin annabi suleiman alaihi salatu wassalam wata rana mala'ikan mutuwa sai ya zo fadan annabi suleiman ya tsaya a fadan ya kalli wani mutumi ya ƙura masa ido ya ƙura masa ido sai ya tafi bayan ya tafi sai mutumin yake tambaya annabi suleiman wannan kan mutumin da ya zo bakon nan ya kura min ido me ya faru sai ce mala'ikan mutuwa ne zai zo ɗauki ranka ne sai ce zai zo ɗauki raina sai ce ya ce ina roƙonka ka sa wani aljani ya ɗauke ne kai ni can wani guri wani guri mai nisa kar ya dawo ya ganna a gurin annabi suleiman ya sa aka yi haka ashe shi mala'ikan ce masa aka yi a can ɗin zai ɗauki ransa a lokaci kaza misali karfe kaza da minti kaza da sakan kaza a waje kaza aljani ya dauki mutum ya kai shi gurin mala'ika shi kuma da yazo ya ga mutum a fadar annabi sulaiman kuma ga shi guri da nisa sosai amma ya san Allah mai iko ne inna Allah ala kulli shay'in qadir sai ya koma gurin kawai sai ya zauna yayi shiri ana iso da mutumin kuma lokacin yayi kawai sai ya dauke ransa ba shikenan ba to wannan shine wahum la yufarriqun ba sa sakaki ba sa jinkiri kawai idan mutuwar ka ta zo wallahi mutuwa za ka yi mun gane ko sai dai kawai kai sallama da mutanen duniya ka tafi kenan don haka koyaushe mu zama cikin shiri na mutuwa karka yadda ka koma zuwa ga ubangiji kuma a halin da ubangiji baya so ya ganka kana cikin saban Allah ko kana cikin mummunan hali shine ubangiji yace thumma ruddu sai a mai da su gaba ki daya ila Allah zuwa ga Allah maulahumul haq shine ubangijinsu majibancin al'amarinsu na gaskiya dole dai ko ka ko ka so din Allah shi yake kula da kai shi zai gudanar da al'amarinka ko ya gudanar da al'amarinka gudanarwa mai kyau ko ya gudanar da shi gudanarwa mara kyau ɗayan biyu sai wani abu ya faru don haka sai mai shirin ya zama allah maɗaukakin sarki ya jibanci al'amarinmu jibanta mai kyau alalakul hukum hukunci na allah ne hukum aljaza'i hukunci na sakamako shi ne za a yi ran tashin alkiyama to allah shi zai sakamako ran tashin alkiyama wa huwa asra'ul hasibi kuma shi mai saurin hisabi ne duk jama'an duniya da kwari da komai da komai da dabbobi da mutane da aljanu kowa sai Allah masa hisabi kuma duk za a kama kuma ba wata wahala ba wani wahala a wajen Allah subhanahu wata'ala mun gane ku Allah maɗaukakin sarki zai hisabi a kowa kuma kowa a nuna masa makomarsa in ma wuta ko kuma aljanna Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu akwai lokaci
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون نعم قل يا محمد يا النبي محمد كفدا مسو من ينجيكم ويكي tseratar da ku a duk waɗannan ayoyi da muke karantawa kowace aya ita kadai dalili ne akan tauhidin uluhiyya cewa Allah shi kadai ne abin bauta in aka kawo mana abin da ake so saƙon da ake isar mana shi ne ku bauta ma Allah shi kadai ku bauta ma Allah shi kadai daga cikin dalilai na tauhidi ka faɗa musu ya Muhammad wa yake tseratar da ku fi gulmatil min gulmatil barbi wal bahari daga dufai na tudu da na kogi idan kuka shiga cikin duhu halaka a tudu kuke kuna tafiya akan motoci a cikin motoci walbahari ko kuna cikin kogi ta da'unahu kuna roƙonsa tabarru'an kuna masu kankan da kai wa kufiyatan cikin nutsuwa ba tare da kun tsaya kun daga murya ba cikin ladabi la in an jana kuna cewa idan ya tseratar da mu min hazihi daga wannan wato halaka da na kunan na mina shakirin za mu kasance cikin masu godiya idan kuka shiga halaka kuka ga hatsari wa kuke roƙo wa kuke mai da al'amari zuwa gare shi Allah ne to in har shi za ku roƙa fi shidda cikin tsanani to yana da kyau ko ya zama dole ku roƙe shi idan ba kwa cikin tsananin ba saboda da tsananin da daɗin duka na waye nasa ne sanda ake cikin tsananin waye Allah shine sanda ake cikin jin daɗin waye Allah shine ne wa ya fitar da ku daga jin daɗi ya sa ku cikin halaka cikin tsanani wa ya jefa ku cikin hatsari Allah ne to don haka idan kuka tsira sai ku ci gaba da roƙon Allah saboda kar ku sake koma cikin irin wancan hatsarin na daɗin mun gane ku kar ku koma cikin wancan halaka ɗin kun san Allah kuke roƙo to in kuna roƙon Allah to a koyaushe ma ku ci gaba da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ulka ce musu Allahu yunajjikum minha Allah shi ke tseratar da ku daga wannan halakar da kuka shiga cikinta wa min kulli karbi duk wata irin damuwa ma Allah ne yake tseratar da ku idan ka shiga damuwa wa yake yaye maka damuwar Allah ne yake yaye maka damuwa to ku sani duk wannan aiki ne na Allah summa antum tushriku amma sai ku zo kuna shirka da Allah bai kamata ku yi shirka da Allah maɗaukakin sarki ba mun fahimci wannan bai kamata ku yi shirka da Allah ba ku bauta mu Allah kawai shi kaɗai shi yake kula da ku cikin jin daɗi da cikin rashin jin daɗi shi ne ubangiji a kowane lokaci don haka ku bauta masa Allah ya ce ka ce musu قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقه أو من من تحت فوقه.
أرجلكم kul huwal qadir قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم Mhm.
أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ubangiji ya ce kul ka ce musu huwal qadiru shine mai iko Allah mai iko ne ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum ya aiko muku azaba ta sama da ku in Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya aiko azaba ta sama ya turo tauraro ko kuma a rushe wani bangare na sama ko iska ko guguwa ko wuta ko wani abu daga sama ya zo ya azabtar da ku au min tahti arjulikum ko kuma ta karkashin kafafuwanku ta ƙasa in Allah ya ga dama ya sa ƙasa ta yi girgiza ta ƙasa ko ya aiko wani bala'i ta ƙasa au yalbisakum shi'an ko Allah ya cakuɗa ku ya mai da ku wato ƙungiya-ƙungiya yuzika ba'dakum ba'sa ba'd wannan ya yaki wancan wancan yaki wancan ko a junanku ku dawo kuna yaki wannan ra'ayinsa ya zama banban da na wancan wancan ra'ayinsa ya zama daban da na wancan sai ya dawo ba wani bane zai taba ku kai ne zaka yaki dan uwanka dan uwanka yake ka mun gane ku in Allah ya ga dama sai ya bar ku ku yi tagwarwa da junanku duk wannan iko ne na Allah maɗaukakin sarki to tun da kun san Allah mai iko ne akan haka to ku tsaya ku bauta masa shi kadai ku tsaya ku bauta masa shi kadai ungur ubangiji ya ce ka duba ka gani abun mamaki ya kamata a ce sun yi imani kaifa nusabbiful ayati yadda muke kawo ayoyi nau'i daban-daban daban-daban tun daga farkon suran nan har zuwa nan kowace aya ita kadai tana magana akan me akan abauta ma Allah shi kadai dalili ne na abauta ma Allah wannan aya tana magana akan Allah in ya ga dama idan aka ki abauta masa da kar kuma sai an bauta masa mun gane ko ko an ki ko an so sai an bauta masa wasu ayoyin idan suka zo sai Allah ya sai ya yi magana ni'ima rarrashi kamar yadda Allah ce wa huwa yud'imu wala yub'af shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi ka ganin akwai rarrashi wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl ambatan ni'ima ne shi yake sa kuke barci da daddare sai aka ambaci ni'ima to anan kuma sai Allah madaukakin sarki sai yayi abun wuta wuta da zafi zafi sosai mun gane ko kai idan kun kibi a hankali to Allah yana da iko ya aiko muku azaba ta sama da ta ƙasa ko ya mai da ku mabambanta ra'ayi ƙungiya ƙungiya ya cakuɗa ku kuna zaune a waje ɗaya da ku da abokan gabanku kuna waje ɗaya ba wa a ware gefe ba shi ne auyal bisa kun shi'a kana zaune ɗan kidnafin yana nan a cikinka mun gane ko baka san ta ina zai shigo ba sai wani abu ya faru sai ka ji an ce ai wanda suka yi abin sun san sirrin abin ne Ah, Allah ne ya aiko muku azaba mun gane ko Allah ya takuɗa ku wannan mutumin banza wannan mutumin kirki ko kuma duka kun zama mutanen banza Allah ya jarrabi wani bangare da wani bangare a cikin ku. wannan na ɗanɗana ma wannan azaba don haka idan ba a bi ta wancan bangaren ba to a dawo a bi ta wannan bangaren Allah ya datar da mu a idan muka duba a baya ubangiji subhanahu wataala ya bi wannan usulubi na a kawo rarrashi da kuma mai zafafawa ubangiji subhanahu wataala ya ce mai a wal- walakadi akadna eh, ubangiji subhanahu wataala yana magana cewa eh, walakadi arsalna ila umamin min qablika ko fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i mun aiko manzanni a al'ummomi kafin ka zo amma mun kama waɗannan mutanen da talauci da cuta da rashin lafiya don su dawo su ba Allah kun ganin da me aka kama su da tsanani mun gane ko da tsanani aka kama su amma a gaba fa Allah ce falamma nasu ma zikiru bihi fatahna alaihim abawaba kulli shay'in da suka manta abin da aka musu wa'azi sai Allah ya shimfiɗa musu arziki shi ma shimfiɗa arzikin dalili ne da ake so wai idan baka gane talauci magani bane to ka gane arziki magani ne mun gane ko an an ɗanɗana talauci a mutane amma an kasa fahimtar waye Allah sai Allah ce to in ba kwa gane cewa talauci magani ne to bari a ɗan yalwata muku arziki sai aka yalwata arziki amma nan ma sai aka sake shantakewa wannan shi ne ma'ana kaifa nusarriful ayati muna kawo ayoyi daban-daban la'allahum yafqahun wai ko mutane za su zama masu fahimta za a fahimta a zama masu hankali a zama masu tunani mun gane wannan ku a zama masu tunani idan da ka shiga cikin tsanani baka gane ba to yanzu ka shiga cikin jin daɗi to ya kamata ka gane ko idan da kana jin daɗi baka gane ba yanzu ka shiga tsanani ya kamata ka dawo zuwa ga ubangiji subhanahu wataala Allah ya maka ni'ima yanzu kuma Allah Allah yana rarrashin ka yanzu kuma Allah ya ce to in baka yi ba akwai azaba ko zaka tsorata ko zaka zama mai tunani ubangiji ya ce wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل likulli naba'in لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون wa kazzaba bihi qaumuka mutananka sun karyata alqur'ani sun sun kiyarda da alqur'ani wa huwa alhaq kuma alqur'ani gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne kamar yadda a baya muka karanta qul lastu alaikum biwakil to ka faɗa musu ni fa ba an aiko ni in zama mai gadi a gare ku ba na zama mai kula da ku ba idan kun yi imani Allah ya sani in ba ku yi imani ba Allah ya sani iya abin da aka aiko ni kenan na karantar da ku na yi da'awa na faɗa muku gaskiya to na faɗa di kulli na ba'in duk abin da aka ba da labari mustaqar wallahi akwai lokacin da zai tabbata ana ba mu labari kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru to mu jira akwai lokacin tabbatuwar wannan abu fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani wa saufa ta'lamuna da sannu za ku sani duk abin da alkur'ani ya faɗa cewa abu kaza zai faru akwai mutuwa to akwai mutuwa za mu ganta lokacin ta zai zo akwai tashi bayan an mutu lokacin tashi bayan an mutu zai zo akwai sakamako lokacin zai zo akwai isabi akwai wuta akwai aljanna akwai sirabi duk za mu gani za mu gani kuma za mu tuna cewa an faɗa mana kuma za mu ga lokacin da labarin nan zai tabbatu insha Allah ta'ala za mu dakata ana abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskuren bayani ko muka takaita bayaninsa Allah ya fahimtar da mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ba mu ikon guje mata waɗanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ba su lafiya masu bukata Allah biya musu bukatunsu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama mu kuma Allah ya tabbatar da digadigen mu akan addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya karbi rayukan mu muna kan addinin musulunci ya tada mu akan addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya hada mu gaba ɗayan mu a gidan aljanna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh